عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Gita Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan rediyon Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زم شي کومه راکاته مونږه چې په تعریف او ګل مصطفی صلی الله علیه وسلم راغی نو کړیا فصل ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم وكراماته وباهي آياته إنباؤه مع الملائكة والجن وإمداد الله له بالملائكة وراءة الجن له ورؤية كثير من أصحابه لهم جانا ركتين كيف أنسك بنشان منظر الله صلى الله عليه وسلم da karamomin da Allah tabaraka ta'ala ya bawa annabinsa da ayoyi mujizozin Allah da ya bawa annabi masu rinjaye in ba'uhu ma mala'ikati yana ba da labari tare da mala'iku wal jinni yana ba da labari tare da mala'iku yana ba da labari kuma tare da aljanu mana yana ba wa mutane labarin mala'iku yana ba da labari kuma aljanu wa imdadu la ilaha bil mala'ikati Allah kuma yana masa ƙari ma da mala'iku wani wajen in wani abu ya faru Allah ya kace to zan haɗa ka da mala'iku masu ne masu taimako a gare ka wada'atul jinni lahu kuma aljanu ma suna masa biyayya su da suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani suka ce uhiya ilayya annahu sawana harum min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi mun ji qur'ani karatu mai ban mamaki amma wannan karatu yana cirarwa zuwa ga shari'a fa amanna bihi sai muka yi imani da shi wa lanna shirka bi rabbina ahada to aljanu ma sun yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ka suna gaya wa mutanen su ma inna samina kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim mun ji wani karatu littafi da aka saukar bayan annabi musa wannan littafi yana shiryarwa zuwa da gaskiya zuwa ga gaskiya yana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici sai kai ya kawo mana ajibu da iyallahi ya mutanen mu aljanu ku zo ku amsa wa mai kira zuwa ga Allah ajibu da'i Allah wa aminu bi yamfir lakum min dhunubikum ku yi imani da wannan wanda yake muku magana zuwa daga Allah Allah zai gafarta muku zunubanku zai kiyaye ku daga azabar wuta wa yajirkum min azabil alim wa warwayatu kathirun min ashabihi lahum yawa yawancin mutane ma a cikin sahabbansa sun ga malaiku kuma sun ga aljanu wani lokaci manzo sallama yana zaune wani mutum ya zo a yi magana da shi sai ya tafi annabi ya ce ko kusa wanda ya zo su ce ba sani ba ya ce mala'ika ne ko mala'ika wane ko kuma wani mala'ika ne to duk sahabbai sun ga mala'iku qala Allah ta'ala ubangiji yace wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da zalika zahirun Allah yace yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace to matan ka in ba su daina ba su daina matsa maka ba ba su daina neman taimako a gare ka ba to ka sani Allah shine majalisin al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jibril ma majalisin al'amarin sa ne nace kai wa salihul mu'minina dukkan mu'minai nagari dukkan suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai mala'iku masu taimakawa annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa qala ubangi tabaraka ta'ala yace iz yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum fasabbitu allazina amanu ubangiji yayi wa annabi wahayi yace yayi wa ubangijin ka yayi wahayi zuwa ga mala'iku yace anni ma'akum Allah yace ku mala'iku ku je yaƙin badar kuma ku sani ni Allah ina tare da ku saboda haka ku je ku natsar da mu'minai su natsu fa sabbitul ladzina amanu sarqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba farribu fawqa al-arabi wa anaqi wa dubu min kulli banani ku je ku natsar da mu'minai mu'minai ba su sun yaƙi ba ku je ku sa su natsuwa in suka gan ku da yawa hankali su zai kwanta za su ji za su tabbatar wayannan kafirai ba za su rinjaye su ba wa qala ubangiji ya faɗa yace in sassange sura rabbakum فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصورين وهكما الله تبارك وتعالى يقول yayin da kuke neman taimako wajen ubangiji Allah ya amsa muku yace zan ƙara muku mala'ika dubu bel mun zalle zan saukar da mala'ika dubu yace kai in ma kuka haƙura bala in tazuru wata tabu kuka ji tsoron Allah waya to kun min faurin haza kafirai suka taso muku da sauri Allah ce musu rabbukum bi khamsati alaf ubangijin ku zai ƙara muku mala'iku dubu ma dubu biyar kai dubu biyar za su zo su taimake ku kuma haka akai duk dubu biyar ina saukar da su abadan wa qala ubangiji yace wa yasarafna ilayka nafaran min al-jinni yasma'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu asilu anfiqu falamma qudiya wallahu ila qaumihim munzirin shine al-ayata yayin da ubangiji ya juyo wasu mutane na aljanu ma na wani wasu jama'a na aljanu suka zo suna sauraron qur'ani da suka halarce shi suka suka tsaya suka yi ta sauraro da aka gama karatun sai suka koma wajen mutane suna gaya musu cewa كذوك أمس كرام الله حدثنا سفيان بن العاصي الفقيه بسماء عليه حدثنا أبو الليث السمر قديو قال حدثنا عبد الغافر الفارسي حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم كوكما نا مسلم حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع زر بن حبيش عن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى جبريل عليه السلام في سورته له في سمية جناه آه سفيان بن عاصي في باب وانا حديثي الفقيه لو إلى جنسا لو إلى كما إيمانا إلى يا كما كراتون سيا غير زما غبن malamai yana sauraro to lokacin da nake sauraro ina gaban sa ina jin karatu to ya ba mu wannan hadisin shi kuma yace Abu Laysa saurara hadisi ya ba su hadisin shi kuma yace Abdul Ghafir al-Farisi ne ya ba su hadisin shi kuma yace Abu Ahmad al-Juludi ne ba su hadisin shi kuma yace Ibn Sufyan ne ba su hadisin shi kuma yace na muslimun haddathana din ne yake yankewa kamar sina muslimun ne ba mu hadisin shi kuma yace Abdullah ibn Mu'adh ne ba su hadisin shi kuma Abdullah yace babana baban sa Mu'adh shi ba da hadisin shi kuma yace shi Ubatu ne ba su hadisin shi Ubatu ya kai ya karba daga Sulaiman al-Shaybani Sulaimanu ya ji zirram na Hubaishin zirram na Hubaishin shi kuma ya karba daga Abdullahi Abdullahi yana cewa qala qarra min ayati rabbil kubra innal ayata Allah ya fada cikin suratul najm qala shi Abdullahi yace ra'a jibril alayhi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga jibril alayhi salam a cikin sura jibril jibril yana da fuka-fukai guda 600 wal khabar fi muhadathatihi ma jibril wa israfil wa ghairihi min al malaikati وما شاهده من كثرتهم وإذن الصور بعدهم ليلة الإسراء مشهور حديث الناس na manzala salama ya yi magana da jibrila ya yi magana da israfila da sauran mala'iku dai da abubuwan da annabi ya gani tare da yawan abubuwan da annabi ya gani da yawan mala'iku da manzala salama ya musahada da su da girman surorin wasu daga cikin su manzala yana bada labari wani mala'ika ƙato ne shi yana sama ta bakwai amma fifikensa har nan ƙasa to duk waɗannan da manzala salama ya bada labarin su daren isra'i duk shahararru ne وقد رآهم بهدته جماعة من أصحابه تو سو ملائكم ما وسو أشكي صحابة من ذلك سلام سنغا سما أفادر النبي ملائكة يزو فادر من ذلك سلام أي كومي دشي سيا تاشي النبي يشي كون سوانا يا أبو مساني با أي وامن دوكا ديهة قلبين الله جاء من ذلك سبا ديهة قلبين ملائكة ني أقول عليكم تفندما فرأى أصحابه جبريل عليه السلام في سورة رجل يسأله عن الإسلام والإيمان والإيمان sabon manzo da sallama kamar yadda sai na Umar ya faɗa cikin hadisi sun ga Jibrilu a cikin surar wani mutum ya zo kamar mutum yana tambayar manzo da sallama maganar musulunci da imani manzo Allah ya ba shi amsa sai da ya tafi ya ce ya Umaru atarri man sa'ilu ka san waye yake tambaya shi Allah wa rasuluhu alamu a ban san shi ba Allah da annabi sa suka sani ya ce Jibrilu ta ku bi alimukum dinakum a Jibrilu ne ya zo ya koya muku addinin ku to kaga irin wannan ورأى ابن عباس وأسامة بن زيد وغيرهما عنده جبريل في سورة الدهية شيكون عبد الله بن عباس عند أسامة بن زيد da sauransu da waninsu sun ga Jibrilu ya zo a surar wani sahabi wanda aka sani a Madina wani kyakkyawa mai suna Dihiyatul Kalbi wa ra'a Sa'dun ala yaminihi wa yasarihi Jibril wa Mika'il fi surati rajulaini alayhi ma thiyabun bidun shi Sa'du ma ya ga mala'ika daya a dama manzo sallallahu alaihi wasallam mala'ika daya a hagun a hagun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine jibril da mika'ilu sai ya gansu a suran wasu mutane mutum biyu suna sanye da tufafi farare sai da suka rayu manzo Allah shi ai ai jibril da da mika'ilu wa misluhu irin wannan dai ya faru na an gairu wahidin ba mutum daya ba mutane da dama sun ga mala'iku wa samiya ba'duhum zajran mala'ikati khaylaha yawma badrin wasu ma cikin sahabbai sun ji yadda mala'iku suke koran dawakansu ran da aka yaƙin badar sai su ji mala'ika yadda mai doki yake yake koran mai doki to haka suke ji su ma suke ji mala'iku suke yi da dawakansu wa ba'dhum ra'at al-ayra ru'us min al-kuffar wasu kuma a cikin sabban ba su ga mala'ikun ba amma sai su ga kawai kafiri ba yanke kansa ba sai ka kai ya tille yayi sama sai ga ya tafi ya je ya faɗi kan kafiri to sun sa sai mala'ikun ne suke yanke wa'annan kawuna wala rauna dari ba sa ganin mai duka kawai kafiri yana yana yana sukuwa kan dauke sa sai ga kansa ya fille yayi sama ko kuma ya tafi sai ya ya fadi shikenan sai ga ba kai kafiri ya fadi to ba sa ganin mai duka ai sun san mala'iku ne wara abu sufyan ibn al-harith yawma idh rijalan bidan ala khaylin bulqin baina samai wal ardi ma yaqumu laha shay'un abu sufyan ibn al-harith shi kuma wata rana a ranar yakin badar din kenan ya ga wasu mazaje farare suna kan dawakai su ma dawakan masu fari biyar suna nan tsakanin sama da ƙasa waɗannan mazaje yana hange su yace ba abin da ya hana shi ganin su yana gan ba abin da ya toshe shi yana ganin komai kuma ba abin da yake rike da su kaga mala'iku ne wa qad kana fil mala'ikatu tusabihu imran ibn husayn mala'iku mala'iku sun kasance wani suka zo suna gaisawa ma da imran ibn husayn kan hannu da hannu ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة جبريل في الكعبة منزل سلم يا نونا وأرى النبي منزل يا نونا وسيدنا حمزة يا نونا مثل جبريل أشكين كعبة فقرب مشيا عليه زيد حمزة يا فادي annabi ya ce masa hamza hamza ga jibrilu da ya kalli jibrilu saboda yadda ya ga surar jibrilu sai da ya faɗi ya soma wara abdullahi bin mas'udin aljinna laylatal jinni sai abdullahi masudin ya ga aljanu ma daren da Allah ya tattaro aljanu ma sai abdullahi masudin Allah nuna masa ma aljanu wa sami kalaman yana jin magana su ma wa shabbahum bi rijali zuddi yace amma suna wasu yan guntaye ne suna kama da mazajen wani gari wanda ake ce masa zuddu wajen da suna yan guntaye guntaye guntaye suna sai suna aljanu ana ce masa suna aljanu a sun zo musulunta ne wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa zakara ibn sa'd anna musa'an umayr lamma qutila yawm uhud أخذ الراية ملك على صورته وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تقدم يا مصعب فقال له الملك لست بمصعب فأعلم أنه ملك ابن سعد يا أنبته مصعب بن عمير لأن رانا ياقي أهل نيأك كشيكي domin shi musu abu shi manzo Allah ya ba su tuta da ya ba shi tuta yana rike da ita hannunsa na dama sai kawai wani kafiri sai ya zo ya sare hannu da ya sare hannu maza kada tutar musulunci ta faɗi sai shafke ta da hannun hagu shi wannan kafirin sai ya koma gefe sai ya sare hannu hagu to wannan guntayen sai ya hada su sai ya rike takobi sai ya rike tutar da su da ya hada ya rike kawai shi kenan sai wannan kafirin sai ya kawo mashi sai ya soka masa da ya soka masa zai fadi zai fadi zai mutu sai mala'ika kawai ya tafke wannan tutar to manzo Allah ya dauka mata tana hannun musabu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa musabu bismillah shigo mana zo zo zo sai mala'ika ce ni fa ba musabu bane sai annabi ya gane mala'ika ne musabu ya mutu an kace shi وقد ذكر غير واحد من المصنفين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بينا نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل شيخ بيده أثر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال صلى الله عليه وسلم نغمة الجن من أنت قال أنا هامة بن الهيم وكما هامة بن الحيم ابن الأقفة ابن إبليس mutane masu talifi masu wallafe-wallafe na tarihi sun fada ba mutum daya cikin su ma sun ba da labari daga sayyidina Umaru Allah ya kara masa yarda yace wata rana muna zaune gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina tare da annabi sai wani tsoho ya zo yana rike da sanda sai ya sallama kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai masa da sallama sai manzo Allah ya ce masa wannan muryar ta ka tayi kama da muryar aljanu kai aljani ne ko to kai waye a cikin aljanu sai sai ni suna na Hamatun Haymi dan Aqisu Abisu dan Iblis ne jikan Iblis ne. Fa zakara annahu laqiya Nuha wa man ba'dahu fi hadithin dawil. A wannan hadisin shi wannan Hama Hamatul ya ce ai shi yayi zamani da Annabi Nuhu ma. shi wannan din shi yayi zamani da annabi nuhu ma kaga kazin annabi adam ya zo ma kakansa ko babansa yana nan tsoho ne ya fi shekara dubu nawa a duniya to kaga shi ma wannan sai ma ya ganci shi hadisin da gida cikin hadisi mai tsawo yace daga annabi nuhu har wanda suka zo annabawa da suka zo bayan annabi nuhu gaba ɗaya ba annabin da bai haɗu da shi ba yace to dama kai ne ƙarshen annabin da zan gamu da shi to shine ya zo ya gamu da manzo Allah sallama ba ba ba labari ya mutu a zamanin annabin ba hamatun mulhaimi wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam amma allamahu suwaran min alqur'ani har ma manzo Allah ya koya masa qur'ani wasu surori shi wannan aljani wa zakara alwaqidi qatla khalid inda hadmihi al-uzza للسوداء التي خرج له ناشرة شعرها وريانة فجزلها بسيفه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تلك الأزة واجدي يا أمبتشي خالد لوكا هندا يروسا قمكن نان أزة sai ya ga wani baƙi kamar baƙin hayaƙi haka ya fito daga cikin wannan gunki sai ya ga wannan baƙin abun kamar mace ce da haka baƙa kuma ga gashinta ta gaba ɗayansa gashin wani irin gashi ne ya tashi sama kuma sai ta ga sai ya ga wannan matar ga tana tsirara kawai sai ya kawo takobinsa sai ya yanke kanta sai zai ga annabi annabi ya ce to wannan shaydani ne sunan sa uzza wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce inna shaydanan tafallata al-barihata liqa alayya salati fa amkanani amkanani Allah minhu fa akhadtuhu fa aratu an arfilahu ila sariyati min sawa'il masjidi hatta tanzuru tanzuru ilayhi kullukum فذكرت دعوة أبي سليم أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاطئا yace manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wani shaidani ne jiya da daddare ya zo yana so ya yanke mini sallata sai Allah ya bani dama na kama shaidani na kama shaidan na rike shi na daure shi ma a cikin ginshikan masallaci a cikin wannan turakun masallacin nan na daure shi a cikin a turke ɗaya na masallacin a fila ɗaya cikin filolin masallaci sai manzo Allah ya da na kama na daure shi sai ina so ne in bacci har gari ya waye kowa da kowa ya zai ga shedan gashi nan an kama shi an daure shi manzo Allah sai ce sai na tuna addu'ar dan uwana Sulaimanu annabi Sulaimanu ya ce ya ubangiji ka gafarta mini ka bani mulkin da bai dace wani ya sake samun irinsa ba sai na ce to kar in yi annabi Sulaimanu tarayya a mulkinsa shi tunda shine Allah ya mallaka wa aljanu da mutane da shaidanu to shi ke na bar wa annabi Sulaiman kawai sai na saki shaytan ya tafi ya gudu wa hada babu wasu wannan babu ne mai rashi na manzo Allah yayi magana da aljanu yayi magana kuma mutane ma sun ga aljanu manzo Allah yayi magana da mala'iku mutane ma sun ga mala'iku faslun wa min dalail nubuwati wa alamati risalatihi ma tanadafat bil akhbar wa al-ruhban wal ahbar wa ulama ahli al-kutub min sifati wa sifati ummatihi wa ismihi wa alamatihi wa dhikri al-khatami alladhi bayna katifayhi وما وجد من ذلك في أشعار الموحدين المتقدمين من شير كبين والأوس بن حارثة وكعب بن لؤي وسفيان بن مجاهد وقص بن سائرة Nake yana daga cikin dalilan annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alamomi na manzancinsa abinda labarai suka jerantu a kai daga ruhbanu wato mutane masu ibada a cikin turawa da malaman yahudawa da malaman ma'abota littattafai na sifar manzo Allah sallama sai su faɗi sifar annabi sallallahu alaihi wasallam yanda manzo Allah yake suka sifaita al'ummar ta zama al'ummar annabi ma akwai sifarta da yanda take ga yanda take ga yanda take da sunan annabi duk sun sani sun faɗa da alamomin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ma hatimin da wato wannan hatimi da yake tsakanin kafadun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk yahudawa da nasara sun faɗe shi da abubuwan da aka samu a ciki na min fi asharil muwahhidina a cikin waƙoƙi ko kuma na na wanda suka kaɗe ta Allah wanda suka gabata can a zamanin baya kaman waƙoƙin tubbau ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda manzo Allah yake da Aus ibn Harithata a cikin waƙarsa ya kawo annabi ya sufaita shi da Ka'ab ibn Lu'ayyin duk waɗannan kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanai da suka dade ne da Ka'ab ibn Lu'ayyin shi ma ya faɗa da Sufyan ibn Mujatin da Gusul ibn Sa'idata wa ma zikira an sayfin an sayfin ni ziya zanin wa gairihim da kuma abin da aka faɗa na sai kuma zuriya zani da wani su na waƙe-waƙe wa ma arrafa bihi min amrihi zai dumnu amri min nufailin da wa waraka tumnu nufailin wa askara min himyariyu wa ulama'u yahuda wa shamulu alimuhum sahibu tubbai min sifatihi wa khabarihi da kuma abinda zaid ibn amr ibn nufail ya sanar game da lamarin manzo Allah sallama shi ya fara gaya wa larabawa maganar manzo Allah sallama gashi gashi gashi ga yanda annabi yake da warakatun nufail babban khadija ita matar manzo Allah sallama da askaranul himyariyu da malaman yahudawa da samulu samulu din shine malamin yahudawa dukkan yahudawa ba wanda ya kai ilimi a cikin su shi ma'abocin tubbau ne wancan tubbau ya faɗi sifar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi labarin manzo sallallahu alaihi wasallam da abin wa ma'ujiya min zalika fi tawrat wal injili da abin da aka tarar a cikin at-taura da injila min nasifofin annabi sallallahu alaihi wasallam min ma ga jama'ahu ulama'u wa bayyanuhu abinda malamai suka tattara shi suka bayyana shi wa naqalahu anhu ma siqatu man aslama minhum amintattu wanda suka musulunta a cikin yahudawa duk sun ciro su sun ciro shi daga shi zaid ibn amr ibn da warakatun ibn nufail din da sauran su su su shamulu kenan yace muslim ne salami kamar abdullahi ibn salami shi ya musulunta kuma ya faɗi duk labaruka abubuwan da suke cikin littafin su wa ibn sa'ayata wa ibn yamina da ibn dan yajin sa'ayata guda biyu da dan yamina da mukhairigu da muka da muka rigo da kabu da makamantan su da wanda suka musulunta a cikin malaman yahudawa da bahira da wa nasuril habashati wa sahibi busra wa dangadira wa usbufil shami wal jarudi wa salmana wa najati wa nasara al habashati wa saqif ajrana wa ghairihim min aslama min ulama in nasara wa in san yahudawa ne su na farko sune ibn abdullah salamin da ya'yan sa'ayatu da ibn yamina da mukairibu da kabu wanda ya faɗa yin nan kabun lu'ayyi da da makamancin su da waɗannan malaman yahudawa ne akwai bahira shi ko banasare ne da nasur al-habasha da da sahibu busra wato sarkin busra da kuma dangadira sunan mutum ne da ufi shami da jarudi da salman al-farisi da najati sarkin habasha da na turawa na habasha din da kuma wayannan kabilin na shi najashi a saƙifi na jirana ma na fastoci ko kuma wannan wanda suke ƙarƙashin malaman turawa na na habasha na wannan lokacin da wani su da wanda suka musulunta duk sun musulunta wajen nan a cikin malaman nasara nasara wa qadi tarafa bi zalika hiraqlu wa sahibu rumata aliman nasara a cikin akwai Heraklo akwai shi sarkin Rum Ruma ta kai to dukkan sun yi furuci sun yarda da sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallama su kuma a cikin nasara ba wanda kai su ilimi wa Isahu kuma jagororin nasara ne da muqawqisu wa muqawqisu sahibu Misra da muqawqisu sarkin Misra shi ma yayi furuci ya faɗi da sifar manzo sallallahu alaihi wasallama har ya dauki wasu suka ga aika wa Annabi wa shekhu sahibuhu da wani tsoho abokinsa da ibn suriya da ibn wabnu akhlab da ibn akhlaba da dan uwansa da kabun ibn asadin da zabir ibn badiya da wani su a cikin malaman yahudawa wanda su kuma hasada ce ta dauke su da kuma kodayin su su kodayin wannan fasato alal bagai alal shagali suka yi kodayin su zauna mana su rayu akan rashin rabo su je su mutu su shiga wuta shi yasa hasara ta hana su kar su bayyana annabi balle sauran yahudawa su yadda da annabi su bi shi sai sun gane sun san annabi ne suka zauna tsakanin su ce wannan fa shine annabin da aka ce za a aiko sai muka faɗa to ai darajar mu ta fadi akwai wani ba yahudi da sake bin mu ne kawai mu ga dinga ga yahudawa ƙarya yake suka zauna da haka suka rayu da haka suka halaka wal akhbaru fiha za kathiratun la tanhasiru labarai a cikin wannan da hadisai masu yawa ne ba sa iyakantuwa وقد قرأ أسماء اليهود والنصارى بما ذكر أنه في كتبهم من صفته وصفة أصحابه وتج عليهم بمن دور عليهم من ذلك صوفهم وذمهم بتعريف ذلك وكلمانه وليهم ألسنتهم ببيان أمره ودعوته إلى المباهلة على الكذب. آه يشي من قال صلى الله عليه وسلم يا طنقص كوكما يا بوغي كنوا يهوداوا da kunnuwan nasara duka ya bubbuge su abin da ya faɗa dama kawai in suka suka ce sai su ce asu littafi su ba kaza ba ba haka yake ba annabi sai ku kawo littafi ana kawo da an karanta sai a samu abin da annabi ya faɗa haka yake sifar manzo Allah sallama sun same da cikin littafin su annabi ya gaya musu cikin littafin ko akwai sifa ta kuma aka dauko littafin aka karanta ga sifar annabi da sifar sahabban sa ma da abin da manzo Allah sallama ya, ya kafa hujja a kansu eh, abinda littafan suka tattara ce ni ba zan gaya muku abin littafi na ba ba dan littafi na zan suna ko kuna littafai ku duba cikin littafan ku me Allah ya faɗa kuma haka ne suka duba in aka zo aka karanta sai a samu yanda annabi ya faɗa haka za a samu wa zammahum bi tarihi zalika annabi ya ce to amma matsala ku ga kun caccaza littafan na kun kun jujjuya su abinda Allah ya rubuta kun canja ku sa na ku wa kitmanihi da boye sifar annabi sallallahu alaihi wasallam na cikin at-taura sai suka goge wajen suka rubuta wanda suke so Abdullahi bin Salam da yake maka ne ya zo wajen sai ce ƙarya ne ba haka bane da abin da yake wajen kaza da kaza ne walayhim alsanatahum haka suke karkata harasan su in su za su yi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce suka ce haka Allah ya umarce su kuma ƙarya suke yi bi bayani amrihi idan suka zo kan bayanin lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su karkata harshen ba za su karanta wajen ba sai a tsallake shi saboda kar a gane wadawatin ilal mubaharati alal kazibi har ma suka yadda wai a zo a yi rantsuwa da su da annabi sallallahu alaihi wasallam a yi rantsuwa duk wanda yake ƙarya Allah ya halaka shi fama minhum illa man nafara an mu'aradatihi wa ibda'i ma alzamahum min kutubihim izharahu a cikin su gaba daya babu kowa a cikin su dukkan sai da suka gudu su yahudawa da nasara kowansu suka gama wannan sharrin nasu da wannan jayyar tasu amma hadda daga ƙarshe dukkan su kowa sai da in aka ce masa ya zo ya jayya da Muhammad sai ce ba zai yi ba suka har suka fara bayyana abin da ya lazamce su a cikin littafan nasu wanda da suke boyewa dole suka yi ta bayyana shi walau wajadu khilafa qawlihi lakana izharu ahwana alayhi min bazl nufus wal amwali ai a lokacin da za sun samu abin da ya saba wa maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake fada da sun sami shi cikin littafin su to shi za su yi ta yadawa to ba samu ba duk abin da suke zuwa yara sai samu yayi daidai da abin da manzo sallama ya fara da yaɗa wannan ya fi musu sauki akan ba da rayukansu da dukiyoyinsu da kuma rusa gidajensu suka dawo su ne suke rusa gidajensu da kansu ba yukribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minina wa nazil qitali suka jefar da yaƙi suka gudu suka kawar banu nadiri gaba ɗaya suka gudu suka koma Syria sham su kuma banu quraiza ta so ne aka yaƙi da su wa qarqara lahum ubangiji ya gaya musu yace musu qul fatu bit tawrati falluha in kuntum sadiqina ku kawo tawrar ku karanta ta inda gaskiya kuke yi abinda kuke faɗa da gaskiya da kawo tawrar da kawo tawrar sai kawo abinda annabi ya faɗa shine gaskiya na su ƙarya ne ila ma anzara bihi al-kuhanu abinda bokaye suka yi gargadi da shi mislu shafi ibn kulayb kamar shafi ibn kulayb wa shiqqin da shiqqu da wa sadihin wa sawad ibn qarib wa khunafir wa af'an jirana wa jizl ibn jizl al-kindi وابن خلفة الدوسي وسعد بن بنت بن كريز وفاطمة بنت النعمان waɗannan dai irin su kamar su shafi umnu kulaibi irin su shiɓu irin su sadihu irin su hawadu muqaribi irin su kunafiru irin su af'a najrana irin su juzlum juzlil alkindi irin su ibnu khalafata ad-dawsi irin su sa'd ibn binti quraizin irin su fadima ta bintu numani waɗannan dai da makamancin su ومن لا يرعد كثرة إلى ما ظهر على ألسة الأسنان من نبوته da abubuwan da ba a za a iya lissafa shi ba saboda yawansa shine abin da ya bayyana a harasan gumaka ma sun yi magana akan annabtar annabi sallallahu alaihi wasallama wa hululi waqti risalatihi da saukan lokacin aikan annabi sallallahu alaihi wasallama wa sun min hawatif aljanni wa min zabahi nusubi anji alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره يوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to ma sauraron mu anan zamu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin ashafa a madadin kamfanin GitHub Nigeria Limited da dauki nauyin kawo muku sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Don Progress Gombe da ni jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب